هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته iyayena mata barkanmu da subahi barkanmu da sake kasancewa a wannan majalisi mai albarka na masjidul ansar da ke garin kumo akwa local government yau shida ga watan ramadana shekara ta 1445 hijiriya wanda ya dace da sha shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya za mu ɗora kan darasinmu na tarihin matan annabawa tarihin matan annabawa wanda idan za ku iya tunawa jiya muna kan matan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam mata annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam akwai a cikinsu akwai nana Saratu a cikinsu akwai nana Hajara mun yi bayani akan yaya aka yi ya auri nana Saratu da kuma irin abin da ya faru gare shi da wannan azzalimin sarki lokacin da ya hijira wannan sarki ya nemi ya kwace masa ya kwace masa iyalinsa har ma ya kwace ta ɗin kuma ya nemi ya yi barna da lalata da ita Allah bai ba shi dama ba saboda ƙarfin addu'arta da roƙon Allahnta da kama Allahnta muka ce ke ma yau in kika rike Allah kika rike gaskiya duk abin da ake nufin ki da sharri da makirci Allah zai kare ki Allah kuma zai tsare ki bacci haka to alhamdulillah daman dai abin da ake nema kamewar riko da gaskiya din amana din kiyayewar duk lokacin da mace ta kame ta rike gaskiya ta rike amana to kuma insha Allah tana karkashin kula ubangiji tabaraka wa ta'ala kin shirya zaki kame kin shirya zaki gaskiya kin shirya zaki amana to kuma muna miki albishir insha Allah akwai taimakon Allah a tare da ke yin Allah ya sa to yau za mu tattauna akan wata jarrabawa da ita na nasaratu ta gamu da shi kuma yaya ta yi ke ma idan kin game da jarrabawa yaya kamata ki annabi ibrahim ya nemi allah ya bashi ɗa da na nasaratu bai bashi ba duk yadda yake santa yake ƙaunarta ɗin nan allah bai bashi ɗa da ita ba Yes, jama'a can inuwa. Ga inuwa sansu. Don haka ita kanta na Nasaratu ta ba shi shawara ta ce gana na hajara in baka ita, kawai ka je ka aure ta. Ita ta girma ta tsufa ita na Nasaratu. Ga ba haihuwa, ga shi kansa mai gidan nata annabi Ibrahim ya tsufa. ita aƙira shi ma aƙiri. Allah mai iko, Allah mai sarauta suka kai wannan shekarun ba a samu haihuwa ba. Ma ba abin da ya gagari Allah. da aka ba shi wannan yarinya sai Allah ya karɓi addu'ar son ɗan da na Saratu take yi sai aka karɓi addu'ar aka samu ɗan ta ɓangaren kishiyarta. Ki duba ikon Allah, ita ta nema a bata ɗan, ita ta nema a bata ɗan, Allah bai bata ba, sai aka ba wa kishiyarta, kuma kishiyar ita ta ɗauka ta ba wa mijin. Yau da mun ashe mace tana iya ba wa mijinta mace ta aura ko ta ba shawara. ya aura ƙwarai kuwa ba laifi za ki iya yi abu ne mai kyau inda zaman lafiya da riƙon amana to amma fa yana da wahala kuma wasu mazan gaskiya ba su da riƙon amana da yawa mun sani an yi ta bayani duk lokacin da mace ta ta ba wa mijinta shawara ya auri wata to hali na mata irin na wannan zamanin sai ta zo ta juya mata baya kuma ta nemi ta yaƙe ta ko ta kore ta ma daga gidan ki ganta tana rana ki ce mijinki ya zagayo ya zo ya aure ta ya aure ta ke kika mata hanya aka kawo ta gidan amma wallahi sai ta mai da ke ce abokiyar gabarta ta farko saboda ba imani ba tsoron Allah ba mutunci ba sani ya kamata annabi Ibrahim ya auri na Hajara Allah ya turo masa mala'ika Jibril da Mika'il da Israfil manyan manyan mala'iku guda uku Allah ya turo su zo su yi bishara cewa Allah ya ba kaɗa tun fa kafin a haifi ɗan Allah ya ba kaɗa kuma an sa masa suna Ishaƙa daga nan aka samu Ishaƙa shine ba washe yake cewa isyaku ba isyaku bane ishaq ne duk wacce take ta sa wa danta ta daina cewa isyaku a'a ishaqa ha amfanin zuwa makaranta aiki da abin da aka ci ishaqa ake cewa ba isyaku ba sannan bayan shi kuma akwai wani ma da za a samu yaƙo To kuma bayan wannan bishara a daidai wannan lokaci da aka yi wa annabi a Ibrahim bishara zai samu ɗa, to kuma sai aka sanar da shi cewa Allah zai halakar da mutanen annabi Lutu kuma halakarwa gaba ɗaya a daidai lokacin da aka yi bishara haihuwa annabi Isaka wa min warai Isaka Yaqub a lokacin kuma aka halakar da mutanen annabi Lutu. Allah ya ce wa laqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu salama hakika yan aiken mu sun zo da annabi ibrahima da bushara suwa yan aiken mala'iku ne me busharar haihuwa da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi ko zai bashi قالوا سلاما قال سلام فما لبس أن جاء بعجل حنيز فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق الله يشي ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد malamai suka ce na nasaratu hatta ɗauke tsammani hatta ba da ɗanta ai hatta ba da baiwarta ga annabi Ibrahim ita ce na na Hajara. To ita ma, ita na na Hajaran, da yake an yi kyakkyawan niyya wajen bayar da ita, ta dalilinta sai da aka samu haihuwa da annabi Ibrahim ɗin. Wanda zan zo na yi bayanin wani annabi ne aka haifa masa. yanzu ita wannan har sun ɗauki tsammani sai gashi Allah ya zo da bushara an ce a lokacin ta kai shekara casa'in annabi ibrahim ya kai shekara ɗari da ashirin ke kin taɓa ganin mace shekara casa'in ta haihu ke kin taɓa ga namiji mai shekara ɗari da ashirin ya haihu to annabi ibrahim sai da ya kai wannan shekarar shekara ɗari da ashirin shi ne aka ba da bishara annabi sa'ad an haife shi da wannan shekaru iyayensa tsofaffi ne suna cikin tsufa suka haife shi to amma akwai kulawar Allah yanda mala'ikun suka zo annabi ibrahim ya musu karamci ya ba su abinci irin na baƙo suka ƙi su karɓi abincin falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi suka ƙi su miƙa hannayensa su ci abincin sai ya tsorata ya ce kai waɗannan mutane ne ko ku taho daga nesa a ba ku abinci ba za ku ci ba suka ce kar ka ji tsoro an turo mu ne zuwa mutanen annabi lot a lokacin kuma Allah ya kaddara matarsa ita na nasaratu kawai sai naƙuda. Naƙuda kawai. Ai naƙuda kan alama haihuwa ne. Kawai sai matan nan daga zuwan mala'iku sai ta kama naƙuda. Allah ya ce muka yi mata bishara da Ishaqa. Na nasaratu ta ce ya wailata ya kai tona ni ko da haihuwa da wannan shekaru a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba ali shaykha yanzu ni zan zo na haihu ina tsohuwa tukub tukub ni zan haihu ga, ga mijina ya zama tsoho ni tsohuwa mijina tsoho ta ce yau ni kuwa kamar irin ku mata kuke cewa ku ce ni ku yau na shiga uku in ji ku da faɗa ni ku yau ni da haihuwa kuma kai inna hada la shay'un ajib wannan abu ne mai ban mamaki kwarai da gaske kawai mala'iku suka ce da ita ke a tajabina min amrillah mamaki kike daga umarnin Allah yawa ko wani abu mamaki akan umarnin Allah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul bait rahamar Allah albarkar Allah ta tabbata gare ku gidan annabi Ibrahim haihuwa ta gama tabbata za ki haihu lalle wannan kudura ce ta al'azizul hakimu alladhi la yamna'uhu shay'un min tanfizi amrihi kudura ce ta Allah wanda ba wani abin da ya isa ya hana shi zantar da umarninsa babu wannan shine wanda yake yahkumu ma yurid yana hukunta abin da ya so ya ga dama tabaraka wa ta'ala kuma in yayi hukunci la mu'aqqiba li hukmihi ba wanda ya sai biyo baya ya bi diddigi yayi gyara akan hukuncin Allah salamun ala ummil anbiya amincin Allah ya tabbata ga uwar annabawa na nasaratu salamun ala abil anbiya amincin Allah ya tabbata ga baban annabawa annabi Ibrahim salamun ala ishaqa wa yaqub amincin Allah ya tabbata ga ishaqa da yaquba wa salamun ala mursalina amincin Allah ya tabbata ga manzannin Allah yanzu a wannan kissa kun gane Allah ya da ta yi kyakkyawan niyya tana bayar da baiwarta ga annabi Ibrahim cewa tun da ba mu haifu ba ga shekaru sun yi yawa ga baiwata na ba da ita saboda Allah gare ka, ka je ko Allah zai ba ku haihuwa. Kin ga wannan niyyar da ta yi saboda Allah? Kawai ita kuma sai Allah ya turo mata mala'iku suka ce, To gashi ke kuma an miki bushara, ke kuma ga haihuwa. Wanda na gaya muku duk annabawan nan da na ambata muku jiya. To annabi Musa, annabi Isa, annabi Armiya, annabi Waye, duk an biya ubani Isra'ila nan ta wannan dattijiyar mata na nasaratu ta nan suka fito, jikoki da tattaba kunnanta ne. Ashe idan mace ta yi haƙuri a gidan mijinta, ta yadda da mijinta ta aminta da shi, ta miƙa lamarinta ga Allah ta nemi taimakonta gare shi ta sallama to akwai wani madadi ilahi taimako na Allah da zai iya zuwa mata ta inda bata sani ba ke dai ki zauna da shi lafiya kar ki faɗa da shi ki rage zafin kishi an ce ki kishi amma ba na rashin hankali ba ya ce zai ƙara aure ba komai ka je ka yi Allah sa albarka ni buri na Allah ba mu zaman lafiya da ita me yayi zafi kowa bakinsa daban hannunsa daban kowa loma kowa daban ta je ta cire banta ni ma in cire bona duniya ba gidan zama bane kai auren ka Allah sa albarka shikenan kiga taimakon Allah kiga agajin Allah kiga ludufi da rufin asirin Allah tabaraka wa ta'ala da tanyonsa amma ki zo ki ta bala'i ki ta masifa namijin wannan zamani in yi ce zai ƙara aure wallahi sai ya ƙara in dai mijinki ya fara kwankwasawa cewa zai aure to kawai ki kama la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim aure kam ya ma gama yi kuma in banda rashin adalcin ku yanzu yanda kuke tare din nan birjik in ba a ƙara auren ba ya za a yi da ku a rijiya za a zuba ku kowa ta taso yar karamar yarinya sai kiga ita ma tana bana wai ita ma ta girma wai ita ma aure za ta yi to wa zai aure ta in ba ka ƙara aure ba ke kuma da ke zazzare ido da ke nake kin hana mijinki ƙara aure kina ta fitina ke dai sai ke kadai to in bai ƙara aure ba waɗannan ƴan matan ya za a yi da su ki nemi zaman lafiya ki nemi alheri ki nemi albarka ashe kun ga mace ta yi niyya mai kyau a tsakaninta da mijinta Allah yana iya juya mata abinda take tsoro ya zama mata alheri Allah ya gani yana nasaratu da ta ɗauki mata ta bawa mijinta yanzu ashe mace tana bawa mijinta mata in an tambaye ki a tarihi wace mata ce ta bawa mijinta mata ita ce na nasaratu ta bawa annabi Ibrahim Hajara muna nan muna jiran ki wata ranke ma ki samu galleliyar budurwa ki ba mu mai gidanki ki ce je ku ta sha'anin ku na baka damu ku ƙara kabbara mana ji ai gyara muke so ai eh wata ta ce malam ni irin wannan wa'azin ba na son sa wallahi Allah ya mana afuwarsa Allah ka rambanta mana to bari mu dawo kan mata ta biyu nana hajara almisriya ba misriya ce yar ƙasar misira ce Allah ya ƙara wa ƙasar misira daraja Allah ya ƙara wa ƙasar misira albarka da ɗaukaka nana hajara almisriya ake cewa wacce take ta buga misalai na iyaka wajen ikhlasi da gaskiya da tawakkali ga Allah da kuma nuna yarda gare shi tabaraka wa ta'ala babban dalilin da ya sa annabi Ibrahim ya aure ta saboda matarsa ta farko ba ta haihuwa ne sai aka ba shi ita saratu ke ki sani cewa idan Allah ya jarrabe ki ba kya haihuwa kika auri miji ba kya haihuwa to dan Allah kada ki makale shi ka hana shi ya ƙara aure kin ga irin wannan matsalar ta same ki kamar yadda ta samu na nasaratu ta samu na nasaratu kamar yadda ta same ki amma mina na saratu ta yi ta yi tawakkali ta ce ni tun da ba na haihuwa na baka dama ba matsala ka je ka yi aure kai ita kam ita ma ta ɗauki matar da zai aura ma ta bashi ni fa gaskiya ina karantar da wannan tarihi ne don a gyara ba wai a zo a zazzare min ido in gama karatu a tafi a bar min kayana ba duk wacce ta ga tana da larura a gida ba ta samun haihuwa a'a haihuwar tana zuwa da tangarɗa, abu ya gagara kuma mai gidan kinga yana son ya samu karuwa ice ba komai ga can wata wance muna haduwa islamiyyar mu naga tana yawan gaishe ni budurwa ce mai hankali wallahi ka je ka aure ta zan maka hanya ka aure ta wallahi da zan gaya muku wani abu amma ba zan faɗa ba saboda zuwa za a je a ta yaɗawa ba zan faɗa ba ai daɗi ne a ce matarka ta baka shawara ga matar da zaka aura in dai ta kirki ne a zauna lafiya ta ta mata ladabi da biyayya in ta shigo gidan sai ta rinka ce miki yaya yaya to a kin ga ina laifi ana ce miki yaya tunda ke kika mata hanya ta shigo amma matan wannan zamani kam Allah kiyaye dai kawai mutum yana rana ka shigo da shi inuwa wai sai ya nemi kai ya tura ka ranar shi ya shiga inuwa haka suke yi wa kadalika yaf'aluna to shikenan ta bijiro mata ta bijiro masa da hajara kuma kin san waye hajaran nan ke hajaran nan fa me me shara ne wa nasaratu hajaran nan me wanke wanke ne wa nasaratu hajaran nan fa mace ce mai dora tuwo wa nasaratu hajaran nan hadima ce ‘yar aikin na nasaratu ne, yau ga ikon Allah matar gida ta ba wa mai gidanta shawara ya auri ‘yar aikinta, Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kai, waɗannan mata, waɗannan mata masu kyakkyawan niyya da zuciya Allah ƙara musu imani. To, ‘yar aikin ki aikin da kin san halinta ko? Sai a gyara mata ɗakinta kusa da ke, ku zo ku yi ta shiyarin kicin da cokula. Kai, wannan karatu na wallahi na ga fuskokin ku ba ku yadda da shi ba. Allah ku zan dai karanta kawai saboda ilimi ne, amma na san wallahi ba za a ɗauka ba. A'a, na san halin ku ai, karas, eh, ‘yar aikinta ce. bata damu ba da aje a auro mata wata wadda bata sani ba fa ba gwanda ta bada wadda take ganin darajar ta ba ta yi mata tsawa ta yi mata fada ta sha aiki dan mai gidan ya aure ta kin ga sai ta ci gaba da aiki kawai kai wannan in ba imani ba waye zai wannan na farko dai kin gana na saratu bata nuna kin kishiya ba Nana Saratu bata nuna bakin ciki ba. Nana Saratu bata yi rashin hankali irin yadda wasu matan suke rashin hankali a yau ba. Wallahi akwai matan da yau su fa a wajen su fa mai gidanta ya ƙara aure abun kunya ne, tozarta ne, wulakanci ne, arun ne. Har zuwa ake ana mata jaje, woo! aure aka kyara mai gidanki kishiya miki ta ce hmm ku taya ni daje a zo amin da na kirji wallahi gani suke yi aibu ne wata da ta zo ta samu mai gidanta tana ta faɗa zai ƙara aure aikin banza matan banza karuwan banza ya ce yanzu duk mata karuwai ne yau wannan wanda kake nema ba karuwa ba ce 'yar iska kawai ya ce mai ta miki ka zage ta baki san ta ba ba kawai ke za a miki kishiya wai kice wai karuwa wata mata ta kira ni tana ta bala'i mai gidansa zai ƙara aure wallahi malam abin da ake yi ni wallahi ba a isa ba kaza kaza yanzu mai gidanka zai zo ƙara aure sai je nemo karuwa na ce yanzu ke dan Allah mai gidan naki karuwa yake nema ta ce karuwa ce mana malam yarinya da bin maza take na ce to yanzu ke kina gidan mijinki yaya aka yi kika san tana karuwanci tana bin maza yaya ake kika sani eh ai haka ake faɗa a gari shi da yake ai santa ya rufe masa ido a makance yake shi santa yake jaraba tsiya ni dai wallahi malam ba za a kawo min karuwa ba nace ki daina cewa karuwa ki daina cewa karuwa ki daina cewa karuwa to wallahi yau mace in za a mata kishiya in ba ta da tsoron Allah ba karuwa ba mayya ma za ta ci yanzu ko kwanan nan akwai kes ɗin da aka kamo za a yi aure matan nan ta ce to wallahi ba isa ba sai an je an yi gwajin jini sai an yi gwajin jini a je a gwada jini ko tana da kanjamau yace yanzu wannan matar da- da na nema in gama tacewa a ce sai an je an yi gwaji tace sai ka sai an je an gwado ta kuma a kawo min result din in gani ni ba zan zo in hada abin nan da da wata da wata wata sama ba bayan an je an yi gwajin tace ba zan ba zan saki kwanciya da kai a shimfiɗa ba sai an dada gwaji haka suke matarka ta yi ta juya ka ta yi ta sarrafa ka saboda son zuciya Allah Allah take a samu ciwo a samu matsala a samu larura in ka zo a ta kyamarka ka yi wanka ne ko baka yi ba wai ka baro can kenan ka baro ɗakin kishiya wai wai ka watsa ruwa ko baka watsa ruwa wai ka wai ka wai ka ka zo mata da turaren waccar matar kana zuwa sai ta ce shugaban ɗaki je ka watsa ruwa ga turare gyara jikinka tukuna saboda ka fito daga bola kenan yar wulakanci kenan ku ji tsoron Allah mata ku daina abin da kuke yi ku gyara duniya rayuwa ba haka ake yin ta ba wannan ‘yar uwarki da ke bala'in gaba da ita, musulma ce, ba kafira ba ce, mai addini ce, ba fasika ba ce, kuma za ki zo za ki haifi ‘ya mace ke mayi, za ki so ki aurar da ita. To, Allah ya nuna ikonsa, yau mata na karanta a wani littafi. a wata ƙasa akwai matan da sun yadda da mijinsu ya ƙara aure gwanda ya je zina a nan najeriya ma mun game da wannan cases ɗin da ya ƙara aure wallahi gwanda ya zina ya ce yanzu gwanda ki rinka ji na ina bin gidajen matan banza akan na ƙara aure na sunna ta ce gwanda mun akan wannan baƙin cikin da za ka kawo min gidana ba kya tsoron allah ba kya tsoron allah ba kya tsoron allah kuma namiji fa ya kamata ku sani ba lalle ne iya wadatuwa da mace ɗaya ba fa Allah ya yi wasu mace ɗaya ta musu kaɗan saboda hidimarsa tana da yawa ba za ki iya jure masa ba kullum kullum yana nan haba ai wanda ki rinka dan hutawa ya ɗaga miki kafa ya tafi can ya kwana biyu kin dan huta ya dawo kullum kullum ai akwai hikima da shari'a ta sa namiji ya ƙara aure daga cikin hikimomin shine Allah ya duba ya ga rayuwar ɗan adam idan aka bar shi da mace ɗaya in ya gaji da wannan matar to zai iya koranta zai iya wullar da ita zai iya jefar da ita zai iya sakinta kamar yadda ake gajiya da mota a canja ana gajiya da gida a canja ana gajiya da riga a canja ana gajiya da abinci a canja wallahi iyayena mata ana gajiya da mace ki sani in gaya miki ana gajiya da mace kuma mijinki za a zo lokacin da kara yake miki kurin ki dan daga masa kafa ya rinka dan hutawa da haka da Allah ya duba ya ga cewa halin ɗan adam zai iya yiwa idan ya gaji da matarsa ya sake ta ko ya wulakanta ta ko ya kore ta sai aka ba shi dama ya ƙara wata kuma idan rigar ka ɗaya ne ka ƙara ta biyu kin ga ta biyu ta ɗayan za ta ɗan samu hutu wata ran sai kai sha'awar ta karin ƙasawa yau yana can ya ɗan tafi kwana biyu yana marmarinki in mata biyu ya ƙara kwana hudu yana marmarinki in matansa hudu sai ya yi kwana shida bai dawo wajenki ba ina laifi mijin da ya kwana shida bai zo wajenka ba ai yayi marmarinka kin gama cakarewa kin gyara jikinki kin gyara daki kin yi abinci alhamdulillah yazo ya ganki tas tas tas tas ai barin gaya muku bincike ya nuna ba matan da suke cikin jin daɗi da natsuwa akan harkar miji irin mace mai kisha uku ko ku yi kabbara ko ba ku yi ba abin haka yake yawwa haka abin yake ko a yi kabbara ko ba a yi ba a bar min zance na abin haka yake za ki ganta ba ta da takura saboda in miji ya tafi yana marmarinta yake dawa wallahi wani miji ya ce Allah Allah nake in na bar ɗakin ki Allah Allah nake yi yaushe zan dawo ta ce tukuna ma amma yaya in makale mata ne kullum yana tare da ke gajiya zai yi kullum kina haila kuna tare kina wane ne kuna tare kin haihu da jego ana ta zabga masa gawayi a cikin ɗaki iya ta fama kukan yaro ya dame shi wane ne dan daga masa kafa ya tafi ɗakin wata ya je ya huta a can ke ma ki dan sha iska wata tace wallahi in mijina ta malam zan yi wanki in yi wanka in gyara ɗaki na in sa turare in yi bacci na in huta ba ni da damuwa ba ni da matsala ranar da ya dawo zai ganni sabuwar amarya ya kika gani ai ya burge ki wannan zancen ko gashi wata tana cewa kwarai ko wannan ai yana da kyau ai to zan yi ta bayani ko za a ɗauka ko ba za a ɗauka ba Allahu alam to Allah ya sa ku ɗauka Allah Allah ka sa mala'iku su ji su amsa bayan shekaru annabi ibrahim ya auri na hajara an yi aure ko ba yi ba sai gana nasaratu tana ganin annabi ibrahim yana da wata mata ba ita ba yaya za ta yi ƙaddarar allah ke ma yaya za ki allah ya rubuta mai gidanki zai ƙara aure ba komai ki jure kamar yadda na nasaratu wato ta jure amma ɗan adam kamar yadda na sha muku bayani a karatu ba a isa a raba mace da kishi ba ba a isa ba duk wa'azin da zamu yi wallahi muna sane duk aya duk hadisi duk bayani da zamu yi wallahi kishin ku yana nan a makale da ku yanzu kin ga dai karewar imani da takawa na, na wannan baiwa Allah na nasaratu ko to wallahi nake gaya miki ana yin auren nan malam ba sai kishi ya zo yana ya fara sukan na nasaratu ba kishi to daga nan muka gane cewa ashe kishin nan wani lokacin ba ƙiyayya ba ne soyayya ce mutumin nan kana son sa kullum kuna tare da shi ku ci tare ku kwana tare ku tashi tare kai kake masa hidima yau ka zo ka ga ya auro wata ‘yar kazar da ake kawo miki keke kaɗai yanzu za a tsara ta gida biyu a kaiwa wata ta wata da aka kawo dan abun aka raba gida biyu ta ga an raba gida biyu sai ta ce wannan kuma wace shegiyar za a kaiwa mijin ya shiru shi shi ya san bakin cikin da ya kulla mata yi ya ce ki gama zage-zagen ki kuma sai na ɗauka na kai wanda aka ba tamfa ba shi take kallo ba wancan da aka ɗauka kuma wallahi malam haka mata suke duk mai mata biyu ko mai mata uku in dai ka sai wani abu ka raba ka ware ka ware ka ce gana wance gana wance to ita wanda take kake gidanta ba za ta kalli kashinta ba wancan kashin take dubawa ita wani irin sabulu ne ita kwaya nawa ne sai kaga ana dagawa ana dada jujjuyawa ana duddubawa ana duddubawa nema take ta samu wurin suka kai ai kuna da wahalar sha'ani ba yanda za mu yi da ku Allah ya jarabe mu da ku lamarin ku sai haƙuri bayan annabi ibrahim ya aure na na saratu ba sai kishi ya bullo wa nana ya aure na aure na na hajara sai kishi ya zo wa na na saratu kawai sai aka fara dan samun yan sauyin zance tsakanin hajara da saratu dukkansu zaujataini ne salihataini kawai sai na nasarata ta samu annabi ibrahim ta ta ce da Allah ka ɗauke wannan matar taka ka tafi da ita ka kai ta wani gari da ba wannan garin ba ba na son zama da ita wuri guda to ya za a yi ta yi wa annabi Ibrahim mutunci ta masa kima ta masa daraja shi yasa ko jayayya bai yi da ita ba tana gaya wa annabi Ibrahim ya ce to ya kika ji abin ne ya soke ta ta ga ba za ta iya jurewa ta ga annabi Ibrahim ya shiga ɗakin waccar ya kwana ita ga ta tana abin nan ba wata mata da aka bata kishiya da daddare ta kira da a waya sai kuka ta ce yanzu fa malam yana can fa ta ce wallahi ta ce wallahi malami kan ba zan iya ba ta ce yanzu fa yana can na ce yana ina ta ce yana ɗakin ta da daddare ni na ga waya da daddare na ce sai kuka na ce yi haƙuri ni dan Allah malam in akwai wata addu'a ka bani ni ba zan iya jurewa mai gidana ya tafi ya je yana kwana da wata wallahi ba zan iya ba malam na ce ki yi haƙuri ki yi haƙuri bari sai gobe da safe ni ba ki dan kyale ni na tsahirta in Allah ya so da zan miki bayani gobe ku sassafa ta bugo waya ta ce malam kwana na yi a zaune da bakin ciki in gaya miki wani abu wallahi akwai matan da akwai matan da duk ranar da mai gidanta ba a ɗakinta zai kwana ba a zaune take kwana kwanan tagumi da bakin ciki wannan kishi naki ya zama miki masifa kuwa ke da Allah ki rabu da shi ki kwanta ki tabbacin ki har da munshari kunna farkan ki ki shiga bargo ki tabbacin ki da abun ya zo ki ce bai da mata bai da mata ya tafi unguwa ne da zuciyar ta kawo ki ce ƙarya ne bai da wata mata ni kaɗai ce bai da wata mata ki baccin ki a haka shikenan ta ce da shi ya tafi da ita zuwa wani gari abul anbiya'i ya amsa kiran matarsa na nasaratu ya ce to naji yana kama yana daukan ta ya tafi da ita sai makka malaman tarihi suka ce kun san me ya faru gani ta yana auren na nasaratu kawai sai ta haifo masa ɗa namiji aka sa masa suna Ismaila. Ta ce, He, karki manta ita ta yi shekaru casa'in da wani abu ba ta haihu ba, kuma ita ta ba da wannan biyar matar fa, don ya samu haihuwar, kuma Allah ya karɓa, ita ma aka cika mata burinta, ta samu nata ɗan ishaƙa, amma wallahi tana ganin kishiyarta ta haihu, wallahi hankalinta ya tashi na nasaratu. Ta ce, Ba zan iya ba, ba zan iya ba. ba zan iya ba ka ɗauke ta ka kai ta wani gari can ku je ku ta zama annabi ibrahim ya ce ba komai ya ɗauki matarsa hajara ya tafi da ita bari ku ji abin da ya faru kin san me za mu ɗauka wannan tarihi dan allah maza ina roƙonku ina neman alfarmanku duk wanda yake da dama yake da rufin asiri kar ya haɗa mata biyu a gida ɗaya don allah ku raba musu gida da ai ba su ji kabbarar da kuka yi ba ƙarawa za ku yi da gaske ya fi sauƙi ko? wata ta ce wannan bakin ciki yaushe zan ga wannan bakin ciki ai gwanda mu rabu duk namijin da ya samu iko duk namijin da yake da hali yake da dama don Allah ku raba wa matanku gida ya fi daɗin zama ya fi rage fitina a gida sannan kuma kai ma namijin za ka sakata ka wala in ka je gidanta sai ka nuna baka san kowa ba ita kaɗai ka sani haka ake yi ita ma ta shanta ke amma ka zo kana zaune da kishiya kayi wanka ta san kayi wanka ka watsa ruwa ta san ka watsa ruwa wata fa wallahi saboda bala'i kai mata ba ku da kirki wata saboda bala'i idan mijinta yana ɗakin kishiyarta sai ta je ban ɗaki sai ta ajiye wata roba sai ta ɗan tari ruwa haka a wata roba sai ta ajiye ta ɗan ajiye wani abu wai don ta gane shin sun yi wanka da asuba ko ba su yi wanka ba tabbadan Allah haba hajiya haba dudu haba kande haba yalwa haba mai ranmu ki daina yin haka bayi da kyau ki daina sa ido kyamara ta ƙurulla mujiya duji mai leƙe da wanda take zuwa da tocinta mai haske in dare yayi sai ta daga labule sai ta haska su tare namijin to wannan yana nuna cewa ashe mata ɗabi'arsu ne ba sa iya jurewa akwai zafi duk matar da kika ga ta zauna su su bi a gida ɗaya da kishiyar ta wallahi hakuri ta yi sai dai zaman talauci zanen matsi ba yanda za a yi akwai wanda fa falo ma tarawa ake a haɗe ake ban ɗaki a tare ai wannan matan wallahi suna kokari ba karamin kokari ba wanda ta haɗa kitchen da kishiya ta haɗa toilet da kishiya ta haɗa falo da kishiya wallahi ba karamin kokari ta ba an gaishe ki Allah miki albarka haka maza ku sauƙaƙa wata mata take ce mun malam dan Allah dan Allah malam ina neman alfarma ni ban hana mijina aure ba amma a taimake ni a gaya masa ya taimaka min kai ya haɗa ni da wata ya je can ya samu gida ya ajiye matarsa a can na ce kin yi ƙoƙari Allah ya miki albarka ‘yar alheri jikar albarka tattaba kunnen masha Allah ta barakallah ita ba ta hana a yi auren ba ta ce amma malam ba zan iya jurewa ba ba zan iya na ga mai gidana da wata ba zan iya ba kar a samun hawan jini tunda yana da hali yana da iko ka je kai kar wani wallahi tallahi ni ba isa ba gidan nan wallahi idan zan haɗa ku ni ba za a raba mun kan iyali na ba wa ya gaya maka raba gida raba kan iyali ne wa ya gaya maka sai dai in kai ne baka da tsari a gidanka ka raba kan 'ya'yanka ka raba kan iyalinka wallahi kowace tana gidanta za a yi zumunci hanyoyi da yawa na zumunci 'ya'yanka za ka iya haɗa kansu ba wata damuwa a ciki Abdullahi dan Abbas ya ce, Bari ku ji wani abin da ya faru, kai, ya ɗauki matarsa ya tafi, ya tafi da ita makka, ita ce na hajara, kin ji asalin fara samuwar makka kenan. Me ya jawo samuwar makka kishin mace, kishi na mace. da ya zo tafiya sai ya ce matar ita na na hajara ta riƙe wani tsumma ko wani zani ta saka in suna tafiya duk inda ta taka ta bi zanin nan ya goge alamar ƙafarta saboda kada kishi ya ɗauki na nasaratu ta biyo hanya ta zo ta gane a garin da suke ki duba fa kisa wani lokacin idan miji ya yi wa matarsa da'a akan wani abu na kishi da take da shi ba tsoro ba ne wallahi ba tsoro ba ne zaman lafiya ne za ka haƙura ka ce eh a je a yi ba komai a zauna lafiya a wuce wurin ba tsoro ba ne samsam ba tsoro ba ne dan abbas ya ce awwalu mattakhadha an-nisa'u al-mintaq min qibali ummi isma'ila ittakhadhat mintaqan لتوفي أثرها على سارته جاء بها إبراهيم وببنها إسماعيل a lokacin ki ɗauka gashi nan ga ɗanta a goye annabin Allah annabi Ismail ga annabi Ibrahim suna tafe suna tafe tare na nasaratu ta ce a fita daga gida a je a nemi wurin zama lokacin tana shayar da shi Allah yana zuwa yayi ta tafiya yayi ta tafiya a lokacin Makka daji ne daji ba kowa bai tsaya a ko'ina ba sai da ya zo wani wuri kawai sai ya ajiye ta da ita da ɗanta na goye tana shayar da ita ce ki zauna a nan a tarihi malamai suka ce sama da rijiyar zamzam ne a yanzu ba akwai rijiyar zamzam a harami ba to kusa da rijiyar zamzam kafin rijiyar zamzam ɗin ta bayyana a nan ya ajiye ta kusa da ɗakin Allah a lokacin walaisa bi makkata yau idin ahadun walaisa bi hama ko mutum ɗaya babu a makka ko mutum ɗaya babu a makka annabi ibrahim shine na farko da annabi ismail da ma- da mahaifiyarsa na hajara malama kin ji asalin samuwar makkan wannan mata na na hajara da ɗanta ismail su ne asali babanta ai baban shi ismail din annabi ibrahim kenan shi ya kawo su wurin tana ganin an ajiye ta a daji an ajiye ta a inda ba kowa ashe wuri ne mai albarka malam bari ku ji abin da ya faru ba kowa ya ajiye ta da ita da ɗanta a wannan wuri ya ɗauko wata jaka ta dabino jaka kwando dabino ne a ciki yace ki haƙuri ga guzurin ku ki je ki ta ci kina samun nono kina ba wa ɗanki ni na tafi to da ya ajiye tamfa ba zama yi ba ya koma wajen asalin matarsa ki yi haƙuri ki yi haƙuri amarya idan uwar gida ta riga ta kafu wallahi sai an bi a hankali ko baki fahimce ni ba ba ku amsawa wallahi yana ajiye na na hajara juyawa yayi ya koma asalin gidansa to ina maganar rabon kwana ina maganar ina maganar ina maganar ya ajiye ta ya juya kawai ba abin da ya bar mata illa kwandon dabino da wata salka da ɗan ruwa a ciki ta ce yanzu wannan za mu yi ta ci wannan za mu yi ta sha to har zuwa yaushe ya ce Allahu alamu Allahu alamu Allahu alamu kawai sun makafa Ibrahima sai ya juya yana juyawa yana tafiya sai hawaye kawai sai ummu Ismail na na Hajara kawai sai ta tashi ta bi shi to yace ki zauna a wurin kawai sai ta bi shi ta ga miji ya tafi ba za ta iya ba kamar mijinki ne ya zo zai miki sallama zai tafi makka ki fashe da kuka ki ce wallahi ni kan bin ka zan yi ko kin bi shi in kin je airport kya dawo ai soyayya malama kin ga yadda ake soyayya kin ga yadda ake kaunar miji wata mata wallahi kira na a waya ta ce wallahi malam in mijina zai yi tafiya ce masa na- nake kar Allah ya dawo da kai Allah ya kwaran kwatsa da kai ka je kai hadari da mota kar ka dawo nace da hankalinki da lafiyarki tace malam ba na son sa nace yanzu saboda kiyayya ba kya son su ki ce wai wai in ya tafi wai Allah sa mota ta yi hadari da shi tace ban taba cewa a dawo lafiya ba tabbi nana Ismail am- am- am- ummu Ismail kawai sai ta bi shi tace ya Ibrahim aina tadhhabu wa tatrukuna bi hadha alwadi ya Ibrahim ya mijina ina zaka tattafi ka bar mu a wannan kwari ba kowa ba wannan wani irin abu ne ka zo ka ajiye ni da ni da dana ba kowa anan yatta ce laysa fihi insun wala shay ba dan adam ba makota ba kowa ka zo ka ajiye ni anan ka tafi ka kyale ni da ni da dana Isma'ilu wannan fa in- Isma'ilin na cikin Qur'anin da kike ji shine fa ki duba gugurmaya rayuwa annabi Isma'il da kike ji shine fa aka yi wannan rayuwa aka wullar da su a daji ba kowa da shi da tsohuwarsa yana yaro yana shan nono yana cewa ki yi hakuri tana yanzu tafiya za ka yi ka kyale mu tafiya za ka yi ka bar mu ba kowa ba ɗan adam tana magana annabi Ibrahim kowai wayawa bai yi ba. Yana ta tafiya, dattijo dogon mutum ne aka ce, ga kwarjini, tafiya yake sambal, sambal, sambal, sambal, yana tafiya. Da ta ga bai waiwayo ba, sai ta ce, Allahu amaraka bi hada, ya Ibrahim, Allah ne ya ce kai min haka? Kawai sai ya juyo, ya kalle ta ya ce, Na'am, daman su annabawa in Allah ya ce sai abu ba sa waiwaye kawai Allah ya ce yayi kawai zai yi ya juyo ya kalli matarsa ba wai dan ba na son ki na barki ba ba wai dan ba na son ɗana na barki ba Allah ne ya ce ne kuma dole in fifita umarnin Allah akan na kowa tabbi gaskiya matan nan ta ga jarrabawa kawai sai ta ce idan la yudayi'una in dai Allah ne ya ce kai haka ya Ibrahim to ni ina da tabbacin Allah bai zai tozartar da mu ba tafi je ka Allah ya kiyaye ni kuma zan rungumi kaddara ثم رجعت فانطلق Ibrahim. ta juya annabi ibrahim ya juya ya ci gaba da tafiya sai dai nisa can inda ba sa ganinsa ya je kan wani tudu har ya daina hango na na hajara kan wani abun abun kuka ne wallahi to malam yaya zai yi allah ya ce ya yi ba fa kowa fa ko mutum fa babu fa kowa fa babu ko tsuntsaye ba za ki gansu a wurin ba kuma kwandon dibino ɗaya wasu da, da roba ta ruwa salka ta ruwa kawai ya ce gaci nan ku je ku ce Allah ne ya ce in kawo kun ajiye ku kuma na nasaratu ita ta ba da shawara ta ce ka ɗauke ta ka canja mata wuri ba zan iya ba wallahi bayan ya yi nisa ya je kan wani tudu ya leko ya hango inda suke kawai sai ya ɗaga hannu ya yi addu'a ya ɗaga hannunsa sama ya ce rabbana inni askantu min zurriyati bi wadin ghairi zai zar'in inda bai cika muharram ya ubangiji na ajiye zurri'ata ashe yana son su ashe bakin su yake yi ba ashe wani lokacin ke ma in mijinki yace zauna a wuri kaza yi kaza ba wai kiyayya bane yanayi ne na rayuwa yanayin aiki yanayin matsi yanayin kaza ya kamata ki rinka tunani ki zama mai hakuri irin nana na hajara yace inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhizar in inda baitika almuharram na ajiye iyali na gurin da babu noma ba shuka ba gona ba ruwa wuri ne wadda ko shuka akai baya tsirowa saboda busasshen wuri ne a wajen ɗakinka mai alfarma ashe nan gurin Allah yake so a yi mai ɗaki malama kin ji zancen kin ji karatun ashe wurin da ya ajiye su ɗin nan wurin da na na hajara take ganin dan me za a basu a wurin ashe nan ne Allah yake so a yi mai ɗaki ashe damun shekaru aru aru aru mala'iku sun taɓa gina wa Allah ɗaki a wurin Allahu akbar bayan ya yi addu'a mai ya faru sai gobe insha Allah ta'ala za mu ji abin da ya faru Allah ya kai mu Allah ya baki haƙurin na na hajara Allah ya baki rashin kishi irin na na saratu Allah ya sa a wannan shekarar mu ji kin gayyato wa mijinki wata budurwa ko wata bazawara ki gayyato masa ki ce je ka ƙara aure ba za ku ce amin ba ko Allah ya muku albarka ya Allah ka sa wannan karatu nawa da nake matan nan su rinka aiki da karatun nan ya Allah ka taimake ni ka sa su karba da zuciya hannu biyu Allah ka sa ka su bar min kayana a gurin nan in kun yi haka Allah zai muku albarka Allah zai taimake ku za a samu zaman lafiya rayuwa za ta yi ɗanɗano za ta yi daɗi za a samu zuri'a ta gari wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu assalamu alaikum